أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قرأ جدد قدير الله سبحانه وتعالى daida da wannan rana ta laraba domin ci gaba da darasi cikin littafin munasifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheikh muhammad bin salal usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da cikin wannan masallaci namu na usman bin affan da ke unguwar hamadu kafi bypass a wannan gari mai tarin albarka na gombe yau laraba ta yi daidai da 20 daidai ga watan jima'a da nisaniya hijira na da shekara 442 lissafi ya nuna tsakaninmu da ramadan daga yau bai kwana 70 ba ko 70 ba wani abu allah ta'ala ya kai mu ramadan da imani hakan ya yi daidai da uku ga watan biyu miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci domin ci gaba da wannan darasi kamar da muka saba idan masu sauraron mu ba su manta ba a muna cikin dogon hadisin nan na tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'i da Mi'raj wanda ya karbo sakon sallah kuma ya dawo da shi wannan kuma shine darasin mu na shida a karo na biyu cikin wannan littafi mun ji irin shawarwarin da annabi Musa alaihi salam ya biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya je wajen Allah Allah ya bashi sakon sallah guda hamsin ya ce ka je da kai da al'umarka a dinga yin salloli guda hamsin a dare da yini annabi Musa alaihi salam ya biya ma'aikin Allah shawara cewa ka koma ka nemi sauƙi gun ubangijinka domin al'ummarka ba za ta iya yi ba har ma kuma dai ya faɗi dalili yace domin na sha gwagwarmaya da mutane kafin ka na san matsalar jagoranci jagoranci abu ne mai wahala musamman a ɓangaren addini ɗora mutane su bi irin abin da Allah ke so a bi bisa hanyar addini na da wahala wani daga cikin mabiyan sai ɗauka kai yake wa biyayya an kace yayi sallah ko yayi azumi ko ya zama mutumin kirki ya ɗauka kai yake yi wa kuma wannan duk shi ne yake sa mutane wannan tunanin saboda ka jagoranci ga addini ba kowane jagoranci ba jagoranci na rayuwa kamar 'yan siyasa da sauransu ana yi musu da'a don abin da ake so a gonsu amma shi malamin addini ko mai da'awa game da addini to sai dai tsantsar imani da kuma kwaɗayin lahira ya sa a mai da'a bisa yadda shida ta shirya amma matukar jagorancin addini kwarai da gaske na da wahala ma'aikin annabi musa ke faɗa ma'aikin allah wani manzon allah ya koma ga allah ya ce ina roƙa wa al'umma ta sauƙi ya Allah aka rage aka rage aka rage har sallah ta dawo guda biyar inda za mu tashi a yau shine shafi na goma sha uku a littafin kusan ƙarshen shafi wanda maliki cewa da ya dawo sai annabi musa yake cewa da me aka umarce ka sai ce umirtu bi khamsi salawatin kulli yawmin an rage an rage an rage ta dawo sallah guda biyar an gane da kyau yawa daga nan sai annabi musa alaihi salam ya ce inna ummataka la tasta'idu khamsa salawatin fi kulli yawmi al'ummarka ba za ta iya yin salloli guda biyar ba a kuma haka annabi musa ya faɗa wa manzon Allah kaga sadaka ta yanzu ka tara mutane cikin mutane ɗari to da wahala ka samu rabin su hamsin cif wanda suke kula da kiyaye sallah guda biyar a yini wa'ansu suna ganin suna sallar amma a shari'ance ba sallar suke yi sallar da sai kaga dama za ka yi ko lokacin da kaga dama ko addini da kaga dama wannan ba ta cikin sallolin da shari'a ta dora ma kana sallar da kaga dama ne ita sallar da shari'a ta dora ma to tana da ka'idoji da shari'a tun daga yanayin ka suturar ka lokacin ka ilimin ka game da sallar jam'i da sauransu duk an yi bayani a wannan littafi saboda ka da yawa cikin mutane suna sallar a zahiri amma kuma a yanda sallar take agun Allah ba sallar su mun karanta hadisai guda biyu kuma hakan ba zai sa mu kasa mai kasu ba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci bayan yayi sallah al'ada ta dama iya koma gefe ya zauna matakar bai da wani uzuri mai karfi da zai funda shi saboda zai ga wani gyara ya gyara wani mai fatawa zai iya zuwa ya masa fatawa da ya koma gefe yana zaune sai ga wani ya zo masa buki an yi sallah baya ya zo ya ji wani sallah ma'aikin Allah iya kallon shi ya kammala sallah ya zo yi wa manzon Allah sallama manzon Allah ya amsa sallama amma manzon Allah ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka sake sallah abinda kai ba sallah sunan shi ba yayi komai fa ya tsaya yayi ruku'i yayi karatu yayi sujada yayi duk yanda ya ga ana yi amma manzon Allah ke faɗa masa wannan magana koma ka sake sallah wannan sallah da kai ba sallah sunanta ya koma sai dai sau uku da kanci ya rasulullah wallahi iya ilimi na kinan koya min ya zanyi manzo Allah ya koya masa tun daga ta da iqama har zuwa sallama kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka nutsu a ruku'i ka nutsu a sujjada in ka doga ka nutsu manzo Allah ya koya mai duk kayan cikin sallah ya ci to irin wannan zafi kaga ahe mujarradin ruku'in da dago da sujjadar ba shi bane sallar ma ce akwai abubuwan da ake bukata su amsa sunan su game da sallah to sai an san su tukunna kaga al'umma da yawa irin wannan abubuwan suna faruwa da su hadisi na biyu shi ma makamancin wannan wata rana mazan Allah ya ga wani iya sallah iya yawan kai gohin sa kare dango da sauri da sauri sai ya ce masa law mitta ala haza la mitta ala ghairi minna wallahi da ka mutu kana irin wannan sallar da ka mutu kai ba musulmi bane kaga a zahiri sai da yake amma agun Allah ba sallah bane sai da manzon Allah bai buga masa sallar zama sallah to saboda haka al'umma da annabi Musa ya ce al'umma ka sallolin nan guda biyar ba za su iya yi ashe da yawan daga cikin wanda suke 'ya'yan wannan al'ummar ɗin da za a yi sensus a tace masu yin sallah da gaske a bisa ilimi da ƙa'idojin sallah wallahi cikin ɗari da ƙyar za su samu guda hamsin domin ga abin da annabi musa ya faɗa biyar ɗin ma al'umma ka ba za ta iya yi ba ya faɗa manzon allah wani to manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da annabi musa alaihi salam ya ci gaba da ce masa wa inni qad jarrabtu nasa qablak manzon Allah abin da yasa nake faɗa magana nan fa ina da dalili ba haka nake faɗa ba kafin ka zo an jarrabe ni da mutane na zauna a cikin al'umma na sha fama da su kafin zuwa wa alatu bani isra'ila ashadul mu'alaji kuma na sha gwagwaran maya magance matsalolin banu isra'ila matuka a zo musu da wannan su canja a zo da wannan su canja na sha wahala sosai ai ilaji ne kamar magani na zauna wajen warware musu matsalolinsu na rayuwa na sha wahala annabi musa ke ke faɗa manzon Allah wani fas'al ila rabbik farji ila rabbik duk da kake ba shawara kuma zuwa ga ubangijinka fas'al takfifa li ummatik ka nema wa al'umma sauki dai ka nema musu sauki game da sallah mai din arage qala sa'altu rabbi manzon Allah ke ta ni na je na roƙi ubangiji na na roƙe shi hatta astahaytu an jiwe shi hatta ta hayyaitu na yi kyau zuwa gun Allah ina zuwa ina da har kuma na ji kunya mai to kaga ashe kunya tana cikin ɗabi'u masu kyau kaji amma alfarma kaji amma alfarma kaji amma alfarma to wani lokacin sai ka ɗan yi haƙuri kuma an gane da kyau yawa kunya a baci mai kyau tana cikin ƙa'idoji a addini duk ɗan adam ɗin da ba shi da kunya to akwai naƙasu game da addini iya da naƙasu wata rana wani bawan Allah ya zo iya yi wa ɗan uwansa faɗa game da kunya wane ka zama mai kunya ka daina abubuwan da ba su gamata ba a cikin mutane sai manzo Allah ki da'a fa innal ha'in lil iman in ma ka mai faɗa bai ɗauka ba rabu da bijimin kunya tana cikin imani matukar ba shi da kunya to ba shi da imani an fahimci nan da kyau ko to saboda hatta abin da ya halalta ma ba haushe wani lokaci iya faɗar magana ta dace yace ana barin halakko don kunya haka ne kuma kaga zuwa manzon Allah ya tambayi Allah ba haram bane halal ne an gane ku to amma kunya ta sa bai ba kunya ta sa bai wannan halal ba to daga kunya tana cikin siffofi masu kyau tana cikin siffofin da ake so musulmi ya ɗabi'anta da su duk abin da zai ja mai zubewar mutunci abin da zai sa da kana da daraja daraja ka ta sauka to duk yadda za ka yi ƙwarar kiyaye shi malamai ma suna kirga zubar da mutunci da gangan cikin kaba'ira haka kawai kana da kimarka da mutuncinka ka je gunda mutuncinka zai zube wanda suke kallon ka da daraja da kima su daina kallon ka da wannan daraja da kima din to iya cikin manyan manyan zunubai shi kan zubar da mutunci kaga yawan roƙo yawan bara iya cikin abin da yake rage mutum mutunci saboda ka karewa kai mutunci iya da kyau to manzon Allah ke cewa wallahi annabi Musa na je na je gun Allah yanzu har kunya nake musu walakin arda wa usalli ai ma magana ta kare annabi Musa na yarda na mi kauya wannan biyar din dai na mi kauya na yarda ba zan ƙara zuwa gun Allah ne masu sauki ba qala sai ce falan ma jawastu lokacin da na bar annabi Musa mun gama tattauna da shi mun sallama na taho na da munadi manzon Allah ce sai da wani mai kira ya kira amdaitu faridati na zartar da wajibai na sallah wa kaffaftu an ibadi kuma na sauƙaƙawa bayi Allah ya sa harshen wani mala'ika ya yi wannan sanarwa kamar Allah ne ce mala'ika sanar da duniya irin dokar da na ɗora musu ƙarƙashin manzona sawa dokar sallah guda biyar sama daga Allah ta shi ne ma'anar amdaitu faridati na zartar na yanke hukunci na tabbatar akan wajibin musulmi ne baligi ya dinga ƙoƙarin yin sallah guda biyar a dare da yi an gane maganar Allah da kansa ya buga dokar ta ya tabbatar tun lokacin da aka isra'ila da tun kafin hijira sama da shekara dubu da ɗari da arba'in da biyu tun kafin hijira aka yi wannan Allah ya zartar ya yarda in dai ka ji shekarun balaga to ba wani uzuri idan ba uzurin fitar hankali ba shine kawai shari'a ta sauƙi wa mutum sarri sai kuma mata cikin al'adar ta haida da kuma jinin haihuwa wannan shine kadai amma duk jinya in dai hankalinka iya tare da kai to ba ɗauki masallah wannan wajibi ne mutum da wannan zama cikin kazanta da larura ko rashin alwala ko rashin fuskantar alƙibla ko rashin tsarki matukar da hankalin ka bai dauke masa nan tun da ƙarshen magana manzon Allah ya ce Allah ya ce fa'aumi ima'an in dai da hankali jikinka da tunani duk yanayin da kake so ka kaddara a zuciyar kana sallar shi kaga sallah a baci mai girman gaske ko mai ƙarfi wajen tabbatar da ita akan mutum wa kafartu an ibadi kuma Allah ya ce mala'ika ka ce ni Allah na sassautawa bayi daga cikin sallah hamsin ta da guda biyar ai an samu sauki an gane ko an samu sauki an cire arba'in da biyar ko ba dan Allah ya so ba da hakan za a yi dolan ta hamsin din za ka yi bayan da za ka yi in har kana so ka gama da duniya lafiya ka haɗu da Allah lafiya abinda Allah ya zartar da doka dole sai kai inda Allah ta'ala yana faɗa a Qur'ani cewa ya ayyuhal ladina amanu sujibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya kuma su imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka kira ku domin su tsora ku akan abin da za ku rayu wannan hadisi game da malam Usman ne akhrajahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fito da hadisi fi kitabi tauhid a cikin kitabu tauhid babu ma ja'a fi qawli azza wa jalla a cikin babin da yake fadin Allah mai girma da baya wa kallama Allah Musa taklima Allah ta'ala yayi magana da Annabi Musa magana hadisi mai namba ta 7517 Imam Muslim a cikin littafinsa kitabul iman babu isra bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ko muslim ya kawo shi a babin isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisi mai namba ta 162 a cikin muslim an fahimci wannan fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko fa nazala rasul alaihi salatu wa salam sai manzon Allah ya so a shi isra'i hawa aka yi dama gine isra' kamar yadda na faɗa ran nan tafiyar cikin dare ita ce isra wa in ja'akum usara tufaduhu wa huwa muharramun alaikum ikrajuhu subhanallazi asra bi abdi shine tafiyar dare daga dare ya shiga mutum yayi tafiya tafiyar cikin dare shine ke ce mata usara ko ko asra to tafiyar daren da aka yi daga makka ne nan ka'aba zuwa baitul maqdis isra'il ko palestina yanzu to a wannan cikin dare da manzon Allah da mala'ika Jibril aka wannan tafiya da cikin dare mi'raji kuma shine hauhawa hawa san shine mi'raji an fahimci magana to daga nan masallacin Baitul Maqdis masallaci na uku a daraja a gun Allah daga masallaci mai alfarma na maka sai masallaci mai alfarma na madina sai masallacin baitul maqdis su ne masallatan da ma'aikin Allah yake ya halatta ka ɗaura ɗamara ka je kai musu ziyara amma in ba su ba wani masallacin da ya shahara da za ka kai mai ziyara da shi masallaci babu ka zauna ka raya na unguwar ku yake amma wannan guda uku manzon Allah ce ya halatta ka yi guzuri ka yi shiri ka ce yau zan tafi maka na je na kai wa ɗakin Allah ziyara ya halatta yau na yi ɗamara zan je kai wa masallacin manzon Allah ziyara ya halatta yau na yi ɗamara zan je falastin kai wa baitul maqdis amma ba wani ba wani a Senegal ba wani a Morocco da za ka mai ziyara duk ba wani an fahimci nan yawa saboda ka wannan shine abin da manzon Allah ya yi ya tabbatar da kan cewa a dokar da Allah ta'ala ya sanya ma wa hannu ta zo al'umma bayan al'umma sosai fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam radiyan bi zalika manzon Allah ya sauko daga inda ya je sama kenan ya sauko radiyan iya mai yarda bi zalika da wannan doka da ya karɓo daga Allah mun mun sharihan bihi sabra kuma kirjinsa ya yi rautu ba wani damuwa ya gamsu ya yi da kirjinsa ya saki an gane ko shine mun sharihan bihi sabra kirjinsa ba wani kunci doka ce wanda ya ji daɗin karɓo ta kuma ya yi da ya miƙa wuya walilahi hamd godiya ta tabbata ga Allah وأول ما فرض كانت على ركعتين ركعتين farkon doka sallar raka biyu ake a zahar biyu la'asar biyu isha'i biyu illa al-maghrib ta salatu ita magariba dama tun asali guda uku ce an gane ko a zahar biyu la'asar biyu isha'i biyu asubahi biyu magariba dama tun asali uku ake to duk zaman da aka yi a maka bayan dokar sallah kafin a dawo garin madina to wani ake yi raka a zahar biyu la'asar biyu isha'i biyu asuba biyu sai an zo magariba a raka uku sun malama hajar nabiya sallallahu alaihi wasallam yayin da mazan Allah ya hijira da garin maka ya koma madina zida sai aka samu ƙari fi salatul hadr salatul hadr ita ce sallar zaman gida sallar zaman gida sai aka ƙara mata wasu adadin rakowi fasarat ruba'iyatan ma adal fajrul maghrib sai aka samu ƙari wanda ake raka a biyu na sau kuma hurhudu idan banda magariba da asuba aka samu ƙari a azhar aka samu ƙari a al'asar aka samu ƙari a isha'i kai maimakon biyu sun kuma nawa nawa hurhudu to sai da aka je garin madina aka sa wannan dokar amma da a garin maka tun daga wajibta sallah zuwa hijira raka biyu ake amma bayan an koma madina sai aka ƙara wa azhar da al'asar da isha'i aka bar asuba a yanzu take aka bar kuma magriba a yanzu take an bin jana kaga wannan gaba jarabawa ce fa fi sahih bukhari a cikin hadisi cikin sahih bukhari hadisin ummi lil mu'minin aisha Allah ta'ala ya kare dare ta qalat tace furdati salatu raka'atayn farkon wajibtarwa musulmi sallar raka'a biyu ne ake biyu a zahar biyu da asar biyu isha'i biyu asuba su mahajaran da biyu sallallahu alaihi wasallama a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira fa furidat arba'an sai aka mai da kuma raka'a hudu wa utrikat salatu safari alal ula sallar matafi kuma sai aka batta a yayin ta an gani ƙarin da ya faru to a zaman gida ya ƙaru to amma idan mutum musulmi iya cikin yanayin tafiya to waccan doka ta tun kafin a yi gida tana a kasu a zahar ka yi biyu da asar ka yi biyu isha'i ka yi biyu amma duk tafiyar ka ita magariba ba a mata kasar ita ma asuba ba a mata kasar asuba dama can da gida da tafiya ɗaya ne magariba ma da gida da tafiya ɗaya ne amma an baka doka a shari'ance a zahar ka mai da ita biyu a tafiya la'asar ka mai da ita biyu isha'i ka mai da ita biyu wannan doka ta baka wannan dama domin sauƙaƙawa irin ta addinin musulunci domin ita tafiya wani yanki ne na azaba yanki ne wani na tashin hankali da ka bar sabo kana cikin wani yanayi na tunani ga inda za ka je kuma ga inda ka baro an fahimci wannan to shi yasa musulunci ya kula da wannan wanda a ka'idar musulunci dama dukkan wata wahala da gani a cikin a cikin musulunci ba addini bane ya kawo ta sai dai mutane su kawo kansu wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj duk wani sauƙi a cikin addini ba wani wahala da takura a cikin addini duk abin da ana yi a takura da wahala ba ba koyar addini ba ce musulunci ne bai yanzu nake ba mu labarin sallah in ba ka iya yi a tsaye to an ce ka yi a zaune in a zaunan ma ya gangara ka shingida ka yi kwanta ka yi sallah idan kwanciyar ma ta gangara in tunani kana sallah kuma duk Allah ya karba har in dai larurar ta kai ka yi hakan ka yi an baka wannan dama ga azumi an ce da ka ji baka da lafiya a ji ci abinci ka sha maganin ka bayan ramadan kwanakin da ka samu na lafiya ka rama an fahimci wannan ga sallah an ce ka rage raka biyu biyu cikin tafiya kai mai da ida biyu biyu biyu duk irin abin da gani a cikin musulunci sun tsine da shi ba da wani abin da zai matsa a cikin addini to malik ke cewa na na aisha take ta sai aka bar sallar tafiya a yanda take biyu biyu kuma aka ce zaman gida a mai da dubu kuma wata sauki a cikin musulunci game da tafiya sai aka bawa matafi dama za ka iya haɗe jami'in azhar da al'asar a lokacin da ko ka yi shi a farkon azhar ko ka yi shi a farkon lokacin isha'i duk an baka wani abubuwan la'asar an baka wani dama kana cikin tafiya yanzu muna yin sallan azhar ɗaya saura ko ɗaya a wani gurabe ko sha biyu da rabi kana cikin tafiya daga sha biyu da rabi zuwa da arba'in ta yi za ka iya tsayawa a lokacin kai sallan ka ta azhar da al'asar kai tafiyar shikenan ka gama idan sallan magariba ce za ka iya tsayawa kai sallan magariba ka ishe ka a wannan lokacin shikenan kai tafiyar ka musulunci ya baka wannan dama ko a hanyar tafiyar ko ka je garin da zaka je ko a hanyar dawo a yaunan yanayi uku an baka damar haɗe sallah da yin cikin kasar ka bar garin ku an baka damar kasar da haɗe sallah jam'u takdim ko ta'khir ka je garin da kake an baka dama garin da kaje tafiya ba ruwan ka da yan gari suna sallah su kai kasarun ka kaje kai a nan da kawai musulunci ne baka wannan sauki ko manzon Allah ya ce Allah yana son idan ya bewa bawa sauki ya karbi wannan sauki kamar yadda Allah kuma idan ya sa ma doka baya so kare doka haka manzon Allah ya fara kaga Allah ya baka sauki to iya so ka fi wannan sauki kamar inda yake abu kaza doka ne kar ku yi to baya so aiki kuma ko a hanyar dawowa gidanka an baka wannan dama misali ka je can wajen yola ka dawo ka tsaya a wajen kumuna misali ko ka gaba ko sai ka ga magariba ta yi ta riske ka nan kafin ƙara sun gonakin garin ku a wannan yanayin an baka dama ka haɗa kai magariba da isha ko da ka zo cikin gari ba kira sallar isha ba idan ka zo shiga gidanka yi kwanciyar ka kana jin sama lafiya ba suna kiran sallar isha jabar ko ko kwanciyar ka Allah ba abin da ya dame ka ka gama da wannan ko kuma ka za ka shigo gida a zahar ta yi amma ba ƙara so gonakin garin ku ba sai ka tsaya a boda sai a zahar ka yi la'afa ka zo gidanka lafiya kalau in kana da wani azumi tafiya ka kai sallar la'afa ɗin ka taka to wannan musulunci ya kure da wannan ya ba wa musulmi sauki game da wannan ko farkon lokacin ta farko ko farkon lokacin ta biyu kuma ita kasar ba wani daukan ta ake a wani ni ba ni ba dauko ba ai ba kai bane da a ko lokacin na yi tafiya na dawo na tsaya a dara zuwa haka zamu shigo na zamu sallah sallah shi wannan nake to mu fa kasar zan a wannan ni ba dauko ta ba ba dauko ba bayan ni an riga ta mana dama dauko ta ake kaya ne ni yace a'a ai ba dauko ne daga gida ba sai ana maza kai ne ba wani abu kai ne ka ana kai sallah ba wani abu Allah sai mai fahimta ne kuma ya da muke sallar shi amma da yawa haka ne kuma abubuwa suna nan wajen guda biyu hatta ahlus sunna ana samun matsala a kansu kaga abin da ke fi kasar wani ahlus sunna ne tun lokacin sa bakar gumi ke izala amma wallahi kasar tana ba shi wahala shi gani yake kamar bai daidai ba kuma rashin yaqini ne da rashin tabbatuwa a kansu da mas'ala ta taimama ita ma tana jewa hatta ahalu suna suna ba su wahala wani iya da larurar iya da jinya amma wallahi sai ya rasu kuma an baka dama kai taimama aya guda ta so akan taimama an fahimci wannan abu na gaba ajiye azumin ramadan idan larurar ajiyewa ta kama shi ma su ba su iya wani iya nan a ƙara wai da adin gama tambaya wai malami ne nake azumi amma an ƙara mu ruwa ba da lafiya ya to wace an ƙara mu ruwa afon wace kai azumi kana jinya kamar kana minkum maridan aw ala safarin fa idza tumina min uka baka da lafiya kana cikin tafiya Allah ce aji azumi an bai kenan awwa guda uku na hudu abinda yake baiwa hatta ahlu sunan wahala kaga qur'ani ya ce idan an zo harka tara bangare wani bawan Allah ya mutu an kira malaman unguwa da waye za zo araba gadan shi to an ce duk wanda suka zo wajen raban gadan wanda aka gayyato to shari'a ta ce a ɗan wani abu a dukira ba su wa idza hadara lil ismata ulul qurba wal yatama wal masakin sai da ke farzuhum min kafin a fara kasa dukiyar to za a ɗebi wani kaso a ware wanda suka zo kallon rabon gadon da wanda aka yi to su raba bayan an kammala sai ce Allah ya ce a fidda wani kaso a bahu gashi nan baya ci rabon gadon a dinga aiko ma da tambayar gado a biya kira ku fara ba gadon miliyoyi amma sai ka dawo ko yar leda ba ka da gidanka kafin araba ko kuma bayan araba ɗin ma misali su magada su masu fahimta ne to za su iya cewa to wani kawo wani kawo a tattara tunda Allah ya ce a bayar ba don wai don masu masu yin ba su da shi bane a shari'a ce doka ce akwai hikima abun Allah akan ba kuna za su yi addu'o'i duk wanda aka ke fitawa zai addu'a an raba gado ga dan Allah an baka to Allah ya san albarka Allah ba ku zaman lafiya Allah ya hada kanku abin da ake bukata ke shine matabar ayi ba wai don me yin ba iya bukatar ko matalauci ne ko wani a ba haka bane duk abin da shari'a ta ce akwai hikima a ciki in ma ka gane in ma ba ka gane ba to abubuwan nan suna nan da yawa wani malami har littafi a kansu wanda abubuwan hatta ahalu suna suna ba su wahala akwai taimama ciki akwai kasur ciki akwai wannan mai ma nace ajiye azumi akwai kuma shi wannan harkar bangaro da sauransu Allah ta'ala ya samu da shi yawa da haɗe yawa abubuwan da haɗe sallah shi ma lokacin da ake yanayin ruwa ko wata larura za a haɗe sallah shi ma wannan ana samun masa'il na kilafiya na'am eh to shi ma gashi nan yawa sakin mace ta zauna ta idda a gidanta shi ma nan har limamin shi ma wani lokacin ana samun wannan matsala ba sa daga mutum ya zage mace kawai shi nan da daddare da daddare da ba shi guda ma ya rage to balanta na insani dan ita ma ka'ida ce mai girma qur'ani nake cewa fattaqullaha rabbakum la tukhrijuna min biyutikum wala ya karujuna illa an yi ake mai fahimci mu bayyana Allah ke cewa ku ji tsoron Allah Ubangijin in kun saki mata kar ku fidda su daga gidajensu sai Allah ma ya mallaka musu gidan nasu kuma an ce in dai ka saki matarka ku biyu ne a gidan ko gidan haya ne misali ko ɗaki ɗaya ne a gidan ba ka da wani ɗakin sai shi to an ce kai za ka fita ka ba mu gidan ka je can wani shago ka kama haya Allah ko ka fita kanka dole ka bar ku gidan kuma ka dinga kawo mata cefa ne kana kawo mata omen wanka da sabulu da waye duk shi kai wannan har ta gama idda eh ba zai iya ba ko to sai kuwa ai ba saki ne ba a so da ma ai saki ne ba a so shi yasa dukkan wata doka ta saki tana da wahala ba a so ai ne shi yasa ubangiji ya sa wannan dokokin masu tsauri a gurin yace ku ji tsoron Allah kar ku fidda su su ma matan kasu fita Allah yake wa'ansu abinda a cikin mazazan ana samun masu ebo kayan mace su jefa waje ko ba a samu da dinga ebo kayan suna wurgarwa waje daga cikin mazajen ana samun wani ko fice kafin na dakan na jirka yake a gidan nan ana yi ana yi su ma wasu matan kuma da laifin su in muka ɗan shiru ce kuma a can je ƴan mara zuciya an saki kuma me zaki a gida su ma ana samun irin wannan matsalar bangaren su duk doka ce aka bari kawai amma shi ƙur'ani kullum ai abin da yake cewa idan an yi haka akwai yiwuwar menene a wanda Allah ke cewa menene ya fi alzalika amra din nan akwai yiwuwar Allah ta'ala ya haifar da wani abu fata kullu harabukum la tukulu junan biyu la yakun illa an yatiru bi hakim mubina yace wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra ba ku sani ba a wannan zaman da za ta yi na idda a gidanka kana mata ɗauniya akwai yiwuwar Allah ya sa wani abu ya faru shi ne ka huce ko ta huce ko koma abin da ake fata kenan shi ne yahudi su ba da zalika amra dama can idan wani abu ne ya faru to shi kenan ita kuma an ta dinga wankan ta tana tsafta tana shampo tana kunshi in ka leko gani kana hadiyar yawo ka dama aike ce kaza kaza kaza to yake nan ka abin da mutum ke faɗa kenan dama baya son aike kenan duk wata kofar za a kange kofar sakin haka yake so kuma an ce idan wannan lokacin yayi dama yasa ake cewa sakin ɗaya ake yi duk inda ranka ya ɓata da matarka kar ka mata sakin miliya duk yadda za ka ka danne zuciyar ka karɓi shaidan kai wannan sakin da shaidan ta baka dama har in ka'ida ta ce a yi sakin to akwai yiwuwar idan wannan duration ɗin na idda bai ƙare ba an ce ko zuwa kai kawai matar tana ɗaki bayan ka ce ka sallame ta tana idda wa an su malaman su inda ka buɗe labule ka shiga ɗaki ko kaɗai ta kai da ita to ka mai da ita wace ka shiga matar ka ce shigar ɗakin sakin labule ko ba wani abu da ya faru game da ita ita mai ko kuma wani kewala wani kuncin naki yayi kyau mu gani yake na da da koma haka ne haka malamai suka faɗa to amma an saki dai guda uku ba wannan ba za ta faru ba dole ya zama ba'i kunne ta da kai da ita ko da ta gama idda haramun ne kada da ita ba ta dawo shi yasa akwai matsaloli jingim a masail na aure da yawa kuma bayan ka saki kan ta gama idda Allah ya ce ka mata insani insani hakkan alal muttaqin ko hakkan alal muslimin duk wani wanda Allah ya baiwa dama kana da abin da Allah ya kore ma na rayuwa to idan ka saki matarka ta kammala inda Allah bai kaddara an dawo ba idan za ta tafi ta auren ta Allah ya ce kamata ihsani ya dubu hamsin ba ta ya dubu ɗari in samun kai kai haka wancan ga wannan shi ɗan riƙe kuma Allah ya ba mu alkhairi tunda an yi malaka ce ta ko ba ka iya ba aka ake ai Allah dama iya cewa shi aure ba ko da arabu Allah ya ce wala tansaw al-fadla bainakum ai akwai wani abu a baya to kan rubuta fa amanta da shi ba an nemi auren nan ba kai kadai ka nema ba an yi gwagwarmaya ta fidda kai ka je ka ga da kawunta babbanta ana son ka an yi biki an zauna an yi soyayya an haihuwa ta kuma dole sai amanta su Allah ya ce wala tansaw al-fadla bainakum ba mamaki akwai wani kuke neman auren da kike zaɓe ka tace ba ta san wancan ta dage sai kai kuma Allah ya kaddara wani abu ya fa za a rabu kuma sai a manta da abin da aka yi a baya shi yasa saki ba gaba bane ai shi aure ma mahauta suna cewa rai gare shi zai iya mutuwa zai iya jinya to kada mutuwan aure ta haifar da gaba tsakanin ma'aurata wanda kuma da yawan haka ake shikenan ko rabu da mata kuma shikenan gaba ta shiga kana jin haushinta kana jin haushin iyayenta ta je ta yi aure ma kana jin haushin miji to mai ba ake ka sani kuma haka ake fama da wannan musiba ko kuma shi kenan ku ɗau gaba ka tsane ta tsane yayanta dan kai ku rabu da ita wannan duk zalunci ne wala musulunci bai da wannan ba bai da wannan ba sakin aure ba gaba bane ba in Allah ya kaddara auren ya mutu ba inda za a iya dawo shi kenan sai a zauna lafiya har ma inda da fahimtar juna wata rana ka je mijinta din in dai da ƴaƴanka a gidan da mijinta yana nan wanda ta aure ka nemi izini ya zauna ku je ku gaisa da ita da ƴaƴanka ba matsala bane har an ku fahimta juna a ciki in dai ba wata fitina ita ma har in mijina da mai fahimta ne ya san kai dattijo ne ba mutumin banza bane za ta iska zan je gidan tsohon mijina na kai mai kai wa ayyanta ziyara ko a wanda muke zane ta haye ko ta yi kaza kai mata ziyara na mata jaji zan mata murna duk musulunci duk kofar gaba kuce take kaga wannan ta ahlus sunna kuma matsaloli a yi wannan Allah ta'ala ya samu dace to malike cewa a sai aka tabbatar da wannan a cikin harkokin tafiya a cikin gaba da sallah raka'a biyu da sauransu warwal imam ahmad imam ahmad ya fito da hadisi cikin littafin sunan sunan ilal magriba yace sallar da ba a ƙara mata ba ba a rage mata ba sai magriba dama tun asali uku ake li'annaha witr domin ita witri ce wa subh da kuma sallar asbah li'annahu yudawwilu fiha al-qira'a ita kuma asuba dalilin da yasa ba a ƙara ba a rage ba domin ana tsawaita karatu a cikin an fahimci wannan dama Allah ya ce aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli sai ce wa qur'an al-fajr inda qur'an al-fajr kana mashhura ku yi sallan idan rana ta yi dunuki ne zawal a zahar da la'asar ila da sa'in layin allayin ko magriba da isha sai aka ce kuma ƙur'an alfajir idan asuba ta yi arfi da yake to a yi asuba ita kuma domin asuba ya ce ƙur'an alfajir yu'addiru fi hadil ƙur'an an mata ibara da ƙur'an alfajir ba a ce salatul fajr ba sai malamin irin ibn kasir suka ce li'annal qira'a fiha atwa domin karatun sallan asuba iya da tsawo ana so a tsawaita shi haka malamai suke wani ibada din wallahu a'lam maliki cewa wa qad wa qad wa qad uktirifa ulama wa qad uktirifa ulama malamai sun samu sabani rahimahumullah Allah ta'ala ya musu rahama hal kanat salati mafruda kamar al-mi'raj wa su malamai suna ce ita sallah dama ta kasance dole a kan musulmi kafin mi'irajin manzon Allah kafin tafiya da karɓo sallar a dawo to da can zaman da aka yi kafin wannan lokacin sallah dole ce akan musulmi kuma dole ba shi yasa alamar tambaya fa zahaba ba'd ulama wa an su daga cikin malamai suka tafi annahu lam yumkin qabla al-mi'raj salatun mafruḍatun illa ma waqa'a min amri bi salati al-layl min ghairi ta'dil wa an su malaman suka ce lam yakun qabla al-mi'raj salatu ma'ana salatun wajibatun ba wata sallah ta wajibi kafin mi'raji haka wasu malaman suka ce ba wata sallah ta dole da aka ce dole sai kayi kafin manzon Allah ya je karɓo sakon sallah ya dawo illa ma wa min al'amri sai dai abin da yake faruwa na umarni bi salatin layli wajen a ce musulmi ku je ku dinga yin sallah cikin dare amma min gairi tahdidin ba tare da muku iyaka ba kafin mi'raji haka ake yi manzon Allah ce to ku je ku yi ta sallah amma cikin dare amma ba iyaka ba raka a biyu hudu ko kai kai dai har ka gaji wasu malaman haka suka ce wa zaba qaumun wasu daga cikin malamai suka tafi ila anna salata kana mafruda raka'atayn bil gada wa raka'atayn bil ishi wasu kuma suka ce tun kafin bi iraji akwai sallar da ake raka'a biyu da safi raka'a biyu da yamma shine kana mafruda raka'atayn bil gada idan gari ya waye za a yi raka'a biyu wa raka'atayn lil ba'si idan kuma rana ta fara za a yi raka'a biyu wa an suma da wasu ce tun kafin mi'raji ana wannan wallahu subhanahu wa ta'ala alam Allah madaukaki sarki ne mafi sani amma magana da malamai suka rinjayar ba wata sallah ta wajibi kafin mi'raji akwai nawafili da manzon Allah yake yi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ko ya ayi wani muzammil kumi laila ila kalila to an ce wannan umarni da sallolin daren wa an daga cikin makusantansa na sahabbai iya faɗa musu amma a lokacin ba a zahar ba la'asar ba magariba ba isha'i ba asuba ana dai sallar cikin dare kamar yadda manzon Allah ya bada umarni wani shine magana da malamai suka farin jayarwa wallahi ba tunda a lokacin ai ga hadisi makaranta a baya amma baitu faridati a lokacin dokar ta fara aiki amma kafin mu iradi dokan sallah ba ta zama wajibi an gane ko amma karɓo sallah da yarda da dokan da Allah ya biya manzon Allah ya karɓo ya zo a karanta wa al'umma ita to shine wajibcin ta ya fara daga wani lokaci ita kuma doka dama daga lokacin da aka fata take zama wajibi amma kafin aka fata ba wajibi ba kamar azumi shi ma sai da aka dawo madina ya zama azumin dole amma da ba a maka ba azumin dole ake yi ana yin azumin tasowa da ashura ka yi azumin ashura ko kwana uku ko na wata haka dai amma ramadan ba a fara yin ya zama dole ba sai bayan an dawo madina haka nan aikin hajji bai zama wajibi sai da aka dawo madina shi dama dokar musulunci haka ne ake binta daki daki daki ba a lokaci da aka ba aka zube komai da komai aka ci a yi shi ba domin ka'idar tadrijiyyar domin dan adam baya san doka guda biyar a lokaci daya a fara da wannan idan ta zama jiki sai wannan ta zo idan ta zama jiki sai wannan ta zo haka ake yi shine tsarin addini an fahimci wannan الفصل الثالث فصل نأوك أولا لتنك أهمية الصلاة شرعا مهمة صلاة شرعا هنا إذا مهمة شريعة بيوة صلاة إن للصلاة أهمية عظيمة مالك سؤال للي قبل صلاة هذا مهمة مجرمة ومكانة آلية tana da matsayi madaukaki fi islami a cikin musulunci matsayinta madaukaki ne mahimmancinta mai girma ne a cikin addini فهي أحد أركان الإسلام العظيمة إتا صلى تنا إلى تفسير كنا مسلمين ما سجرما بل هي أهمها بعد الشهادتين idan ka ɗauke kalmar shahada ba abu mafi mahimmanci fi sallah shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasul ya fice tuqimu musala. da ka ɗauke kalmar shiga musulunci ba abin da zai biyu baya sai magana akan sallah shine بل هي أهمها بعد شهادتين شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله شين شهدا والله كأيضا أبوتا والنبي محمد كما ظن الله ويدل على أهميتها ga abubuwan da za su biyo baya wanda suke nuni akan mahimmancin sallah ya yi mai da ɗansu ga suna na ɗaya an na min a hannun arkanin islam ita sallah tana cikin mafiya mahimmanci a cikin rukunin musulunci wahiyya filin martabatin saniya ita sallah ita ɗau martaba ta biyu li'an alladhi qablaha shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah abin da ke gaban sallah kadai shine kalmar shahada shaida wa Allah kadai ne abin bauta manzon Allah kuma jakada ne na Allah fa hiya idan rukunuhu al'adha ba'da shahadatai malaki ce saboda haka ita sallah shine rukunin musulunci mafi girma bayan shahada ba da shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah in ka dauke wannan to ba abu ba abu mafi muhimmanci cikin musulunci game da sallah babu a ta'azu zakka aikin hajji duk bayan sallah suke biyu abu na biyu annaha umududdin ita sallah ita ce fira ta addini ita ce rumfasha nauyi dukkan wani abu da za a lafta shi akan a addini to akan sallah ake dora shi kaga hadisin da manzon Allah ya faɗa da miki yawan maimaita ya sake dawo a wannan nan awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah asala farkon abin da za a fara ma bincike cikin ayyukanka na addini bayan ka mutu ne sallah in ta gyaru kuma ya gyaru in ta bace kuma ya rushe duk abin da za a lafta to akan sallah ake dora shi ka kaddara gini ne to sallah ita ce foundation din gini idan foundation bai karfi ba gini ba zai zauna ba idan rumfa ba samu filoli masu karfi ba ta zauna ba ba abin da zai zauna yasa umar dan kaɗan da ke cewa a ita sallah ita ce imaduddi fa mana kama hafa kada a kama dino man bayyaha to fa bima siwaha afya ita sallah ita ce ginshikin addini duk wanda ya tsaye da ita addinin sai ya tsaya duk kuma wanda ya tozartar da sallah to duk abin da ba sallah ba zai tozartar da shi duk mutumin da yake sakaci da sallah to ba wani abu mai muhimmanci a gunsa addini in dai kaga mutum iya wasa da sallah to babu wani abin da kuma yake da muhimmanci a gunsa addini zai yi dan dole da ko da kar a ce baya yi amma duk ko mutumin da ya rike sallah ka'in da na iyayenta da gaske to dukkan wani gaba ta addini ba su bashi wahala an gane wannan shine annaha umududdin ita ce ginshiki a addini haisu kala sallallahu alaihi wasallama yayin da manzon Allah yake cewa tsiran Allah da aminci tabbata gare shi ra'asul amri al-islam kan al'amarin gaba ɗaya uban tafiya ne musulunci udkhulu fi silmi kafa musulunci shine kan al'amuran gaba daya wa umuduhu a sala ginshiki da zai ɗau nauyin shine kuma sallah wa zirwatu sanamihi al jihad kololuwan daraja a cikin musulunci shine jihadi sai mazan Allah ya raba abin uku shiga musulunci abin da zai riƙe ma musuluncin sallah kai jihadi to shine kaiwa kololuwa mafi martaba a cikin musulunci kuma an fahimci maganar shiga musulunci ne a wani abin da ake bukagunka kana shiga to abin da za ka riƙe musuluncinka da shi ne sallah ya zamto kana kiyaye sallah kana yanta bisa ilimi da tambayoyi da jam'i da duk abin da ba gane ba ita baya duk abin da ka zaka ba gane ba ita baya kai jam'i kana sa kana sa lokacin fahimtar sallah a cikin shedul din ka ne da gobe to kayi wa musuluncin ka riƙe shi kenan ya riƙo kuma idan kana so martabar ka ta zama to kololo a cikin addini to ya zama to kana cuskanka cikin jihadi duk inda ake aiki domin addini ya ci gaba ya daga inda bai je bai je inda ba a fahimta ba a fahimce shi to shine kaiwa kololuwar martaba a cikin addini ya samu a cikin alake ta ba wanda zai mutu ya gwammace ya dawo duniya ya sace mutuwa ta wannan hanyar sai mutumin da ya mutu a hanyar jihadi duk mutumin da ya mutu a hanyar jihadi sai ya gwammace ya dawo duniya ba don ya zauna ba don a sake kashe shi a wannan hanyar domin irin martaba irin gata irin karamcin da Allah yake wa jihadi da sabili kuma jihadin nan bai tiki a wai sai ka dau takobi ko bindiga ka je ku dinga barin wuta da wanda ba su a'a duk wani motsi da za ka yi addinin ke ci gaba jihadi an gane da ko shi yasa ma malamai musamman malaman zamani suke cewa a yanzu ba wani jihadi da yake jihadi da kalma a dinga da'awa ana yada da'awa to shine babban jihadin musulmai a yanzu dan hatta akwai ma wanda ba musulman ba wanda jahilci su game da musulunci suke adawa da shi amma da za a je a dinga musu bayanin manufofin addini da kuma irin abin da addini ya karanta na zaman lafiya da ci gaba da son juna wallahi da yawa sun dawo cin addini gyara ɗabi'unmu da halayyarmu da inganta wannan da'awar yanzu ne jihadin yi ƙololuwa tunda yanzu da wahala ka samu yakin da ya cika sharaɗi ɗari bisa ɗari na musulunci da wahala ka samu yakin da za a ci ya cikin shar'i ɗari bisa ɗari ana yin da bisa tsarin da addini ya koyar ya yi wahala yanzu ba za a same shi ba yaƙi ko ƙabilanci shigo ko fin ƙarfi ya shiga ko wata manufar siyasa ta shiga ko wani ɓangaren ya shiga duk abin da ake kira sai a ce ana yaƙi amma kai in ba ɗan ƙabila ba da duk musulunci ka sai a kashe ka sai a ce ana yaƙi in kai ba ɗan wancan ƙabila ba da duk inda kake kiristanci sai a kashe ka haka ake yi mana kaga yaƙi na ƙabilanci ne ba na addini ba ne ko na ɓangaranci ne kudu da arewa ko na tutar jam'iyyu ko na unguwa da unguwa sai abin da ake zuba jini a kasance na aiki amma yakin da ya cika shirye da amir da shugaba da tsari da ka'ida da kaza yanzu yayi karanci ba ya samu shi yasa suka ce to a dawo ayi jihad da kalma kun irin wani abin da ake a naɗi karatu tuka malamai a dinga tura su ana harba su ana tara al'umma ana musu bita game da addini ana zuwa gidan marayu gidan brisna wanda al'umma suke killace ana musu da'awa ana fahimtar da su addini kana gyara ɗabi'unka a matsayinka na musulmi a kasuwa kake a gold kake a ina kake kana gyara ɗabi'unka wa'an suna ma kallon musulmin kwarai to shine mafi koloro jihadi a yanzu jihadi mafi tsada ke da yawa abin da yake kasar addini yanzu mu ne muke kasar shi da kanmu ba gaskiya ba amana mutum su yi mu'amala da arni cuce shi kuma kullum musulunci ka iya kiran ka ai amana ai gaskiya idan ya kirkiya ce ce to me karantar addini naka ko me kai ne ka ka jawo addini na kasa ka shafa ne gidan shi ba kai zai kalla ba addini zai kalla an fahimci wannan ko kuma mazinatan mutane zai dinga zina da yayan kafirai yayan arna kuma kullum qur'ani ya ce a zina haram shi kar a faranta da sauransu to wani baki kake da su zaka rufe musu cewa kai din dokar da addinin ka ya baka baka kiyaye ta ka ka shafa wa addinin gaba ɗaya ka shafa wa addinin yasa gyara halayya da da'awa ita ce abin da ya kamata a sa gaba da'awan nan kuma duk inda ake ɗaya kalmar Allah ya zamto kana sa gudunmawa ce duk yanda ake kar a yadda ake duk irin baje kolin da ake na da'awa ba ruwanka ba abin da ya shafe ka to wallahi fara kake nemi wani guru ko hanyar tura karatu tura ka nai samu wani kwamitin masallaci ka ce me matsalar kwamitin da'awar ku ai abu kaza da abu kaza share musu wannan hawaye misali to duk inda kalmar ta je wallahi tana da ladan duk inda aka fahimci dokar aka yi aiki da ita akwai kamashin ladan ga abu kuma ka dau hanyar da Allah zai daga ma daraja zero to sanami aljihad bi sabilillah idan kana so martabarka ta zama to ta hau sosai a cikin addini to ya zama to irin wannan activity din ana yi da kai duk matsayin ka duk girman ka ai matsayin naka ba zai siya ma martaba a Allah ba sai kai wa addinin kai ka shiga kwamitin masallaci shiga kaza duk wani abu da ake na cikin addini kar ka yadda ai ba kai to wannan shine hanyar da darajar ka a kullun za ta tsara abu amma kai kai musulmi ne farar hula kawai kai sai dai ka zo kai sallah kuma gida kwanta kamar mace a ba daidai bane ba daidai bane ya zama cewa akwai wata gaba da ka riƙe wani ya riƙe na wani ya riƙe na wani ya riƙe na haka ake so shi yasa aka Allah ce wa qul imalu fa sayarallahu amalakum kowa ya kama inda ya iya ya riƙe wani kuɗi Allah ya hore masa wani dibara wani ilimi wani ƙarfi wani shawara wani abu a tare Aisha duk kowa da inda Allah ya buɗa masa ba a tare duk an dunkule an ce matafiyar mu ɗaya ba ce kowa akwai inda Allah ya bashi iko ya bashi farla ya bashi baiwa a wannan yasa ake so musulunci kamar daukar daukar kan daki ne kowa ya kama kowa ya kama sai a cici baji a dangin amma da yawa a yanzu wannan gabar ba a fahimci gaba an bar wa malamai kawai su suke rike da rakamar addini kawai duk abin da za a yi malamai za a ci amma kai musulmi ne in ma ba malamin bane kai musulmi ne kuma kana so a shiga aljanna da kai kana so darajar ka ta zama kululuwa to kai ma ka zo ka kama wata gabar mana ka riƙe a cikin a cikin kai ai ba a ce dole dole komai da komai akwai wanda aka zayyana su aka ce su za su ba a inda kai musulmi ne shigo a tafi da kai Allah ta'ala ya samu gani na uku annaha khasatun min bayni sa'ir al-arkan al-islam غير شهادتين إذا تركها الإنسان فهو كافر كفرا مخرجا عن المله ita sallah da kuke ganin ta ita ce keɓantacciyar wata ibada min baini sa'iri arkanul islam a cikin sauran rukunan musulunci ghairu shahadatain idan ka cire kalmar shahada kawai idza taraka al idan har mutum musulmi ya bar sallah da gangan to fa kafir ya kafir kufran mukrin anillah kuma kafirci kafircin da ya tilike wajen musulunci ita kaɗai ce duk tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai har salafus salih an yi ittifaqi akan wannan matsala ne in dai yau ga musulmi baya salatu ba musulmi bane ba wani uzurin da za a ba shi a gane da kyau amma azumi za a baka uzuri zakka za a ma uzuri amma wa'azi a fahimtar da kai in ka ɗi kai to shikenan ka fita daga musulunci amma sallah ita kawai barin ta ya zama to ka zama ba musulmi ba domin karfin ta kuma da yadda Allah ta'ala ya bata martaba a cikin addini فهو كافر كفرا مكرا على المله دي wanda ba ya sallah musulmi ne lama an ce bambancin da ke tsakanin mu da su sallah ne ba man tara kafa kar kafa duk wanda ya daina yin sallah zama kafir ai innahu yakunu ka kufri fi amina ka fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf malam usman yake cewa duk wanda baya sallah ba ko sunan kawa ko limamin ina ne haye ka an gane ko a gidan ku ga masallaci in dai baka sallah to malam usman ya ce ka fir'aun kafirci kamar kafirci fir'auna ne wa haman kafirci kamar kafircin hamana wa ubay bin khalaf da ubay dan khalaf wani bijimin kafiri da aka yi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane da kyau kaga wannan akwai hadari a wannan shi musulunci ba suna bane ba sa kaya bane ba wata kama bace yasa shekul islam ke cewa la la menene la musammayat fil islam yau da wani wani kai waye kai waye duk ba shi bane a musulunci kai aiki kawai aikin da musulunci ba ka yi ne ka zama musulmi a gun Allah walisanan walasna afwan walasna naqulu ba mu ce ba min babu tafawiti wannan abin da mala ya kawo din ka fita daga musulunci in baka sallah kamar fir'auna da hamana da waye to wai bai faɗa haka dan tsoratarwa ba walasna na qulu zalika min babu tafawiti ba wai tsoratar da ake kai ake ba tsoratar da kai ake ba ake faɗa ma wannan a'a aw min babu tarhib ko bangaren razanarwa aw min babu tasuqi ila fi'liha ko babin da za a shaukanta ma son kai sallah a duk ba wannan babin bane ولكننا نقول ذلك نستند فيه إلى دليل مالك منا فتر وانا مكان منا دوغرا دليل من الكتاب والسنة akwai dalilin in ka bar sallah kai ba musulmi ne akwai a cikin alqur'ani akwai dalilin in ka bar sallah kai ba musulmi bane akwai a cikin hadisai wa aqwalus sahaba ridwanullahi anhu da maganganun sahabbai Allah ta'ala ya kare da in an ce idan ka bar sallah ka fita daga musulunci wallahi ba tsoratar da ake ake ba gaskiya ake faɗa ba ka san akwai dokar da za a faɗa don tsoratarwa ana tsoratar da kai don karka yadda wannan abin ya faru da kai ko akwai dokar da ake faɗa don a shaukanta ma abin karka yi sakaci to wannan dokar gaskiya da gaskiya ce ba wani tsoratarwa ba wani kwaɗaitarwa kawai in ba ka yi ba ka yi musulunci ka yi ka zama musulmi ka ƙi ka zama kafiri shine gaskiyar magana wannan kuma sallar hatta mutanen wai ba wai ka bar sallah totally ba a cikin yawa na gari baya sallah baya asuba baya azhar baya la'asar baya magariba ba isha ba wannan babin ake nufi ba ya zamto sallar kana zabar wasu ma kawo ansu ko a ce wannan baya sallar asuba ko baya sallar la'asar ko baya sallar magariba kai da wanda baya sallar duk ɗaya ne da ka bar sallah ɗaya daga cikin sallah guda biyar wallahi ƙwarma kar kai kowace jikinka ya huta ba ku sha wahala ba barin sallah ɗaya da gangan a rayuwa to ya rushe ma duk sallah da kai a rayuwar haka kawai ka ce kai yau din nan ba za ka yi sallar isha ba kawai to la tun balagar ka har yanzu dilita wani sallar ka ta rushe duka shine haɗarin abin da al'umma ba su gani da sallah ka bar ɗaya da gangan to ta rusa ma sallah ka gaba ɗayan su domin ibada ce mutasalsila ibada ce wanda hancinta iya dosuwa da wani hancin ta take ba ta san in ƙida'i ya samu akwai magana tariku sala a cikin zamu zo kansa ku ji irin dokar da take kan tariku sala wanda ma ne kirgo abubuwa masu dalilai da yawa to saboda ka ya ce a nan iya faɗar wannan magana ba wai tsoratarwa wai ke yi ba kuma kuɗaitarwa ba ne ba razanarwa ba ne a'a magana ce ta gaskiya da gaskiya ba Allah mutuncinka abun Allah kan sallah kawai idan kana so ka mutu ku haɗu da Allah kuna gane juna da kiri shi amma wallahi sun matallahi duk mutumin da ya mutu da matsalar sallah a kansa wallahi zai da kansa gaban Allah duk wani sunanka da wani daɗewarka wallahi babu abun da za su ƙara yi ba Allah da kansa bayan ya karanto mana annabawa a cikin suratu suratu Maryam sai ki cewa fa khalafa min ba'di khalfa adha'u salata sai ce wattaba'u shahawat sai ce fa sauka ya kauna rayya rayyan dini azab Allah ke cewa bayan annabawa sun wuce mutanen kirki fa khalafa min ba'di khalfa sai wa an su mamaya suka maye bayan annabawa amma daga cikin tsarin waɗannan mamayan annabawan da mutanen kirki adha'u salat ku ji kalmar ba adha'u suna tozartar da sallah ba a ce ba sa yi ba suna sallar amma ba sa ba ta muhimmanci a tozarta ba ta da kima a gunsu shi ne ma'anar ida'atu sala tozartar da sallah ba kula da lokaci ba hai'a ba kamala ba ilimi haka suke sallar ramfantu to wannan sai Allah ta'ala ke cewa suna saka ada wata ba wace hawa suna bin sha'awar sha'awar zuciyarsu sai Allah ke cewa zan shigar da su cikin azaba sai sun shiga wuta kaga ayar ba ta ce ba sa sallah ba a'a suna sallan amma ba ta da muhimmanci suratul ma'un Allah ya ce fawailun lil musallin allazina hum an salatin sahun bone na azabar shiga wuta ta fata kan masu sallah masu tozatar da sallolin suna yin ta da wasa da wani ba sa bata muhimmanci a ce in ana magana game da kafircin wanda baya sallah har ta rufe sallah shigo ciki idan ana magana azabtar da wanda baya sallah har wanda yake zaɓar wata sallah baya yi wata shigo ciki idan ana magana fishin Allah akan marasa sallah har mutumin da zai ware wata sallah ya ce ba zai yi ba iya ciki saboda ka magana ba ta wasa ba Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ya mana jagora za mu tsaya ana lokaci ya ce mana daidai daga Allah ne kuma ku sakure da gare mu ne Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko guje mata mana addu'a gare mu ga dukkan al'ummar musulmi Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi dukkan abin da muka sa a gaban alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi duk kuma abin da ya doso mu na shari Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da dukkan iyalan mu gaba daya mana addu'a marasa lafiyar mu asibiti da gida Allah ya ba su lafiya dukkan mai taimakon addini a duk inda yake Allah ka taimake shi muna kira ga al'umma ba don gazawar wannan kwamiti na da'awa ba dukkan wanda yake son ladan su ya karu darajar su ɗauka kamar yadda muka yi bayani to muna da kwamiti mai yaɗa da wannan ga suna suna ta aiki ba da riba idan kana da niyyar taimakon da'awa ta yi gaba kofa abu da take taimako kafatan ko amatan ko ta harkar data tunda suna harbawa ta facebook da whatsapp wani ce na ɗau nauyin data wani ce na ɗau nauyin kaza duk suna ayyukan su suna ba su tsaya ba amma muna tallatawa al'umma domin duk mai san lada da ɗaukakar daraja abun Allah ya dinga shigowa cikin wani aiki ana yi ba dan sun gaza ba dan a haɗa a yi musharaka a ladan abu ɗaya Allah ta'ala ya taimake mai ba mu iko akwai masu neman addu'o'i a gunmu akwai yan kasuwar mu ga sunan muna ta fama da su Allah ta'ala ya ƙara musu buɗi da albarka akwai masu bin basu suka a wasu gurabe muna addu'an Allah ta'ala ya fito musu da haƙƙinsu akwai wanda aka musu satar abin hawa mashina da sauransu muna addu'an Allah ya bayyana musu kayansu akwai masu bukatar neman aiki da neman jari da neman aure duka dai ga suna masu bukatu daban-daban muna tausayi da irin wannan zaman Allah ta'ala biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya hada kama kan alkitabu was sunna Allah ta'ala ya dauka mu da musulunci Allah ya amfani da mujinci da musulunci gaba Allah ta'ala ya ba mu alkhairi duniya da lahira ya tsare mu da sharrin duniya da lahira Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya mana jagora da mu da shugabanninmu mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت وبارك على ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته